ولا يدعى يدعى الرجال كما يقع بالوهمة sai ba a kira ba a gayyatar mutane ba a tara mutane irin yadda ake tara mutane a walimar aure shi da suna ba a yin haka wanda Allah ya saka da rawai shi a wani da ke dafawa ko a kanta ko ya fara mun shi a zuba a kwano wanda Allah ya sako da rawai shi ya zo ta wurin a dauka a baki amma a ke da ce bari na ga yakan ka cin naman suna ina ga yadda ka kai ma sai su haɗu kawai iya wata kalar samun su cinye su kaf a ɗaya ba. Da ake ala ce a bayan sai ko sai an san watan da ya kamata a ba su a bi su da shi. Ko kuma da Allah ta da rabin shi zo shi a kan hanyar kuma ya cancanta su a ɗauka a bayan shi. Amma ba za a kare mutane ba wani suke magana da aliman malin ya faɗa kuma ita ce matsayin su kuma. Kada yake sawa kada kuma sha'ari. Ibn Shihab yake cewa la ba'sa li kasri riwaya babu laifi idan an karya kashin da mana kashin dabba nan karya kin kashin a dafa ko kuma aka karya ki bayan an dafa ko an gasa ko an soya ya duka ba mu ne akwai wanda na soya kace ka da kiyar a cikin madadin min zalika walakin ka rawati sunnati amma wanda aka rubuta haka wanda shi ma nawa a haka yake akwai abin da aka yanki abin da aka yanki shine wallazina ra'u waɗanda suke ganin annahu la ba'sa bi kasri iwadiha babu laifi game da karya kashin dabba to kadu su ne suka ci abin ba wannan jumlar to sakon ma ba zai fito ba nan ka ce kawai wa kadu usuwa wannan kadu ne da annabina ya rauna la ba'sa bi kasri iwadil aqiqa wanda suke gaba ba laifi a karya kashin dabbar hakika me ya dalilin su suka ce lam yasiha fil man'i min zalika walakin karahatihi sunnatun yajib al masir ilayha wani abu da yake mujarta ba daga ga abin da yayi hani daga yin haka mana wani dalili na shari'a bai tabbata ba wanda ya hada sarki cikin dabbar hakika walakin karahatihi sunnatun kai wajen a ce ma an karhanta karyawar ko shi babu sunna babu hadisi da aka yi ta wanda yake yadda mun masiru ilaiha wanda za su ya zama tilas a koma mana na ga ce to ka mana dalili tabbatacce da ya hana kariya kake ba ka da wani dalili tabbatacce da zai iya ɗaukar nauyin aiki na ibada ya zo kana kai dan kwalin dalilin ya ce ba za ka iya samu shi ba wa kada jara fil adatu bi kasar irwanillah abu na biyu al'ada ta riga ta gudana da kariya kake dabbar hakika wannan sanin dafa ba ne sanin dafa ba ne mutane sun zama abu ma ya yi jinin cikin su har ma da za a yi mutum haihuwa ana gama yankan dabbar kan mutane su gana kwanfa na kashe ba wata zai wani tsar a zuciyar shi na wata damuwa wani abu ne da ya zama jini ban dama a yaba ne dan akwai alamun cewa naman nan zai rai ne amma kawai mawuci ya gama aka zo kawai aka rataye bayan awa bakwai ka nemo ka zo ka kuwa kama kana da safe ka nemo ka zo ka kuwa kama kana kaga in kana zo tafiya ba ka iya tafiya wanda ba ka rasa da reni ba wannan mugun yau ba zai koma da shi ba zai zai kara mugun yau amma ana koma ka gana da suke ya masha Allah wannan kam zai zama jararen nama a kan lokaci yadda al'ada ta gudana ana karyawa kuma yake wa bizalika maslahatu akli a cikin haka akwai maslaha wajen ci wa tamamin intifa'i da kuma cikar amfani da shi kawai an kaji cin naman hakika ba ƙanana da baya ka sha malam malam farin yaji ko da ka dago daga ƙugun zan wajen gwiwa kawai ka riƙe sai wani gasa take yi in ba isa a bacci in ka kafa gane jihohin Najeriya kan gara ta yi ma kaga yanzu in in ka sa a kawo maka kuma leda ka wuce da majalu mata ta farmar ta koma leda dan ita ma ta sha manja yace to akwai maslaha da kuma jin daɗi wajen amfani da abin haka daddafa ya ga ma sai ya dan zubo kawai yanzu ka je gida dafa aka ce to a baka cinyar baya ko ba dan daga ba ya za ka fita da ita ba gida sai dai suka zuwa su tsara maka mene ne ya ce wata masanya ce kara da wani aiki ne za ki kuma sun ga aka samu masu ƴar so da ke mutum gani da in ba ta sani ba za a ga manja na daga da ce iya da ganin fasanyar nan da ɗaya lugu aka zo da ita ta yi noman manja fasanyar nan ta yi lugu ce to gaba aka ce gyara ba bakin ka ne ku su a sun zuba wani abin nan kar bakin ka yi gaba ka ce ga kun kitar amfani da abu ya ce wala maslahata tamna'u min zalika kuma da ke babu wata maslaha mutum suke tattare da hana daddatsawa da za ta iya hana wannan maslaha da daddatsawa ko da kauna ma kai kake wani kake ga yaki da daddatsa da abin sai ka kai kai tunani sai ka ga daddatsan yaki to dalili kana to dalili kana to da fa'ida kana to da fa'ida kana wannan shine ra'ayin waɗanda suke ganin babu wani dalili kwakwara tsayayye da za ke dogaro da shi wajen ganin cewa an hana dadda da naman hakika wanda maganar ba ke samun ta cikin attamiri da halittar ka attamiri da jirgi na hudu wanda halittar kar kuma jirgi na biyar a attamiri jirgi na hudu halittar kar jirgi na biyar ba da kisa wanda jina kari kasara iwaniya amma wadanda suke kyamar karye naman karye kashin dabbar hakika tabbata su ne asarin da shi da sannan ha'anin sahabati wa jami'i sun dogara ne ko sun yi riko ne da asa dalilai hadisai waɗanda muka ambace su waɗanda suka zo daga sahabbai da tabi'ai wa bil hadith al mursal alladhi rawahu abu dawud da kuma wannan hadisi mursal da Imam Abu Dawud ya fitar da shi wanda bayani ya gabata a kan cewa ne inganta ba tare da cewa rujatin na da kyau wa zakaru fi dalika wujuhan fil hijra to su waɗanda suke ganin makaruhi ne a karya da suka kinta barakika sun kawo hikimar da ke cikin hana karyawa أحدها ليلة الجن في كمومن سنة وهذه درجة هذا النظام بيّن القيمة لدرجة الوزن الأبنسية الوزن Sudah mungkin suna da jin duk lokacin da ka shigo maka ce labar ka na ma'aikika kai kaɗai ne kai kawai don aje maka karbata kai kanka za ka ji an girma maka suka ce to akwai daraja amma an ga ya doka an ta maka waya wani kana ina ne wannan yana nan wasu yan harkoki ne nake son karkare ka zo kai ma ake jira ka zo karɓa naman nan sai da ka zo kawai sai ga su zubo maka shi a a faranti yan kawo ka ga ba kunyar da kake ji ba za ka ce kun ba ta wani lokaci na yi biyu kenan can ba samu abin da ake so ba nan kuma na zo na cimma ba nama amma kawai sai da karfata shirkegiya yarariya da suka ce za ka ji cewa an girmama ka wajen ciyarwa in za a bi karfe hadar isa'ani wa hatsari da kuma yadda aka ɗauki abin da muhimmanci in akwai bugun da aka sa iza amma kuskure ne ba an taɓa wani cikin sosai ba in din ya ce in kana yuqaddam min ajirina wa yuhda ila al-jirani wa yut'amu lil masakin wa yut'amu lil masakin domin a kiran haka ne ake gabatarwa masu ci ake gabatar da shi a matsayin kyauta ila al-jirani zuwa ga makwabta kuma ake ciyar da miskine talakawa da haka fasu himba a yakuna kitsa sai aka so ya zama a yanka shi iya gaba gaba kawai saboda inda gaba take iya wani da za a yanka kenan kullu qita'atin tamma fi nafsiha kowace gaba ta zama cikakkiya a karan kanta da mu yuksar min iwani a ce ba karye komai na kashin ta ba wala na kasa la'udu min ha shaida kuma gabar ta ba ta tawaye da komai ba yace wala rai ba babu kokwanto babu raba ɗaya ni anna hada ajaddu mawdi'a wannan zai fi tasiri tasiri na girmamawa a zuciyar wanda aka ba wa hada faru ibada da tuli min alkafa'in siga kuma zai shigar da farin ciki a baki na kyauta daga a baka yan yanka yan mutum yace yana da zai ga haka tabbacin wannan hikimar za ka shiga ka je a baka karfata ayyana a baka yanka goma wanda ba su ke noma ba wanda kai ɗauka ka wurga su ka biya ka bar wurin to ita ce hikimar farko kenan da kasa so suke ga waɗannan dalilan sun isa a dogara da su cewa ita da faraki ta a yanka ta bibula mana iya da gaba ta iya wani da za a yanka amma da sani ma'ana ta biyu ko hikima ta biyu da suke ganin kar hancin ya iyanka ko kar ya kashin tabbar hakika an da hadiyyata ita kyauta idan shawubat wa kharajat an hajjil hafara idan ta girmama ta zama ta daraja ita wuta suke cewa tuwon girma to miyar ke nama in za a yi don ba ko cuce da nemo nama ko da an tattaɗe ba shi ba saboda bakon na musamman ne to idan kyauta ta girmama wa kare da nan hajjin hasara ta fita daga da'ira ta wulaƙanci ta fita daga da'ira ta wulaƙantawa to ya ce waka a cikin kai an hasana na inda da muku da ilimi za ta auku a kyakkyawar ma'auka a zuciyar wanda aka yi makyautar waka da mawuki an anan zuciyar shi shi wanda aka yi wa kyautar zai daɗe bai mance da gidan ba zai daɗe bai mance da wanda ya kyautar ba zai daɗe bai mance da irin kyautar ba saboda an yi mashi kyauta ta karanci sannan wadda da ta'ala sharafin nafsin mu'mini kuma haka zai nuni zuwa ga girman darajar wanda ya bada kyautar da duke lalle wannan babban mutum ne kuma babban mutum na hakika wanda yake da daraja wanda za ga kula tari da domin ka hara da saututtuka za ga ce wani ya shahara da kaza wani ya shahara da kaza wani ya shahara da kaza to za ga wanda suka shahara da kyauta ko da alfarma ka nema ba su maka ba za ga magabatan da zaka na ta rayuwar jahiliya amma kusa yanzu ne yake rayuwar jahiliya za ka ce in mutum ya shahara da kyauta sai shi ka nemi kyautar da ne maka ba to kwakkoye wa mutane za ka rika yi kar ka yadda mutane su san bai baka ba to da in ka je mutane kana ta shi din ji alherin ma ne ni na je bai ban ba to su mutanen kai za su zaga sai ka ji makaretin banza an ta alaji a kan zuwa bai bayar an ce wani mutum mai irin barukan nan musamman ya baro jihar ko kasan ya zo kuma da mutum da ke cikin hakimin tsaki shi hakimin tsaki bacci ta wuce hada da kyauta kuma babban yanka ta girma yake in dai aka ce ai wanda ya canka ma wani a baka da yanka ba ya biya ka kai ma ka san nan wannan faro ki ki ma bare da kwaso da wai ya zo gidan yayi sallama yayi sallama yayi sallama ga mutum yana ci aka ya sawa Aki mutane kuma yana ci kuma yake hansawa zai gwada mutumin ne ke da mutum nan ya gaji da bugawa to sai mu ce Allah ta abin da kuma bai ta hada da ba kuma nan kawai ya juya sai haka mu sai ke mafi mu da koma da shi ta gaggawa da matan bidiyo kenan ku ya zaga sai ta wuka shi mutum ya ga kama an ya koma wanda da ya hau mota ya koma garin su shi kuma sai ta wuce ta can wajen gada yana kawowa yana hanzu har suka hanzu kuma ba da bai na wajen hajjimin da yi a cikin sayi da ya to an dace ko inda shi bai san ki ba ya a a yi da abin da ya kamata ya nan ina zuwa a kayan ka afiya aka ja aka ban da ya ban kudi ya ban da fadi duk alherin duniya mutumin da ya ma ai mutumin arziki ne da ma yi kayan karya ko ya ya ya haka ibadi ne a cikin sayi kuma na kuma ba da bayan ce da yanzu in na kusa da cikin gari na ce ba a bari ba kai za a daga wani za a daga to sai na gace in da a sagan ya rage wannan ƙarya sai ka zo ba koma sai aka yi ta hakika to in mutum ya ce har da kyauta in ji kokarin ƙarya ta shi ke to wanda ya maka irin wannan kyautar sai ma ba za ka manta ba za ka rika kaga wanda yara ranar sunan kirkirkin gidansu kaga ba kamar ta ba kenan kuma kila har kusanci za ka rika yi da ita wace bari himmati kuma za ka iya fahimtar girmar himmar wannan mutum shi mana kwasan shi wajen ganin ya girmama wanda wata alaka ta hada shi sannan yake cewa wa kana bi da ta tafa kula kuma ma kai a cikin haka ma ai akwai fata alheri na ce tafa'ul kishiya ce ta tasha'ul na ce tafa'ul shi ne fatan alkhairi tasha'u can da yi wa kai fatan tsiya sun kawai ya a cikin zai tafi kasuwa sai ke kai anya za a dace kuwa abin da yi wa kai ba ta tsiya ne shi musulmi ko tafawo da ake so yi alimamu bukari da alimamu muslim sun fita da shi da zabi hurera shi sallallahu alaihi wasallam ya ta lafiya rata ya jama'a ba ta ka tamba wani abu ka biya ne babu amar da gudu amar da waye an yi dukan kuciya an yi kaza an yi kaza ko mutum ya yi aure sai tattalin arziki ke da koma ba wasu ke matar ce mai karamta ba annabi ce duk ƙarya ne ba mu lafiya rata babu wa khairu anfa'an mafi alkhairin abin da ya dace da yi shine fata ta alkhairi fata ta alkhairi mutum ya kyautata sai sabai suka ce mashi wa manfa'an ya rasulullah menene fa'an sai ce alkalimatu saliha yasma'u har ahadu kyakkyawar kalma da ɗayan ku zai ji ta wani maka fatar alkhairi ya ce ido ya kawai kana da ɗaki haka ko kana cikin gida kana can ƙoƙarin shiryawa na ƙoƙarin shiryawa waya shi da kake yi da wani a gida muryar ba ne tun muryar ka a waje sai dai ka faɗa ma wanda kuke waya ta yanzu nan shiryawa nake yi za mu fita za mu fita nema shi kuma wani daga waje shi ma ko waya suke da wani sai sai to Allah ya ba da nasara wannan fa'al ce ba da kai yake ba ba kuma yin sun da kai yake to sai kuma ci shi a karan kai ce da tsawa kan gizon ta ba da kuma kuri sai ka zo ka ce ka ne da da kan sace ba to kai mun kai kan ma ba ka so ne ai ko likita ne yake maka kan sai da kin ta sake gwadawa a sake gwadawa na taba irin shi maruru ne yana kan sace kana maruru ne in ka kun kaje mashi shikenan kun gayyato kantar kenan invitation kuka bata suna ce mata kuma akwai lokaci da zo kawai ga wuri na a dai sake gwada ido ta nan ta ko ba gaskiyar ka ba maruru ne je ka ga wannan kwarin kawai ne shi kenan a mutu wurin to ana so mutum ya zama da tafawo to a nan ne suke nufi da tafawo lokacin da waɗanda suka zo cin naman hakikar da aka yi masu irin waccan girmamawa fata ake ta ana kairi yaron ya zama yaro ne mutum mai daraja mai girma mai girma yace wa bi wa kana fi zalika tafawula kuma a cikin haka akwai fata ta alkhairi da kibar da kafin mauludi da samun girma na rai girma na zuciya da shi a dan haihuwa وغلو همتي da kuma ɗaukakar himmarshi wa sharafi nafsi da ɗaukakar rai zai zama mutum mai daraja haka ake fata yadda naman dabbar hakikar ya zama da ko na daraja tuwon girma biyar shi nama to haka ya zama ake ba da suka ce wannan ta sa suka goyi bayan kar a sani idan kar yawon kwamini bari ma a da ma'ana ta uku Allah anan majalar fida yayin da ita hakika ta gudana a magudanar fansa to da ya da ba aimawa ba sai dan ya karbi rene shi zai zama shi danin jinjiri shi danin mai rarrabe shi danin yayayi shi danin dan primary shi danin babba babba babba har ya zama rayuwa saboda shi dan ne ya rena kamar kumba kuma kamar kayanta to shi da mutum ma ya yi reno an samu akasi wani na kuma shi wancan shaɗe da jinni ba wani wasu shekaru ka da akwai matsala to tun da yankan hakikar fansa ce ga wancan yaron to ustu hibba an la tuksara iwamu ha tafa'ulan bi salamati a azahil maulidi sai aka so kar a karya kashin saboda fata ta alkhairi ga kubutar dabban yaron idan cikar adda da cinyar dabbar hakikar fatar da ake kada cinyar yaron ya kamata ta yi har a dandasa kashin gadon bayan dabbar fatar da ake kada kashin gadon bayan yaron ya kari sai da fatar alkhairi ya ke ya ce wasu hadiya da kuma lafiyarta wa kuwatiha da ƙarfinta sai da mana aga dabbar ba kwankwasa ta ba a raba ta da lafiyarta ba a nan a tata ba kuma da kuma matsawa wa bi ma zala min ibadi fi da'i min al-kasal da kuma abin da ya kushe daga kashi na fansa daga karewa abin da yake nufi shi shi ita fansa a ga ba za a bayar da lalatacce akan wanda ake zuwa a yi fansa ba aka ce to shi kenan ga wani an kama amma ku kawo mana bawa fansar shi lokacin da kai ba sai kuka yi mai karyayyen wuya mai karyayyen ganin ba ba za su karɓa ba wanda ke kawo dubu kalamansa da kuka tashi sai kuka samu dubu ɗaya da sai kuka yayya kuka kyakke ka ɗari biyu sai kuka naɗe sai kuka ce garga a ce na kun kawo na daga su kuna tsawa kuna ke yi wanda suka tafa kulle ne ya ce wanda ha wanda ha kasu rai ba da ha inda man kare a ha majara kasu yadda ha a figa ba hadin karaha fil kasri nabiru fil karaha fil ismi wannan fa'ala yake cewa kuma karya kakin dabbar hakika ga abun wanda suke da yin haka makaruni ne ya gudana ne a magudanar kiran dabbar hakika mun mutu a baya ba a ce mata hakika makaruni ne sai ta ce nasika ko zari'a yace to tunda sunan ta ma akwai karhanci ba sai ka dawo da wani karhancin ma a karya kakin ta yace ba hadin karaha fil kasr karhancin da ke cikin karya dukkanin dabbar hakika to nawiru tilkar karaha fil ismi yayi daidai da karhancin da ke cikin kiran dabbar da sunan hakika wanda ke wannan ba'ala Allah madaukakin sarki shi ne masani to wannan shi ne abin da mana ya tattara da gani da abin da ya shafi wannan da aka tambayi Abdullahi ibn Abdul Aziz ibn Baz Allah mai sarki ya mutu rahama me zai ce game da maganar karya cikin dabbar aƙida suke to shi yana ga an so kaucewa karyawa da musahabi ne kar a karya amma da ya ci gaba da bayani yake cewa amma fa idan an karya to ba a yi ba shi ma ba mu tsare mu rubutun na kan cewa in ba a karya ba babu wata damuwa ba za a ce to ai hadisan ba kawai jirgin su za a in kuma an karya ba aiki ba yace muhimmi wane ne a cikin biyu zai ba da fa'ida wane ne zai ba da fa'ida ita kwata-kwata wanda za su ci nama mutum mutum biyar ba a ka iya cewa ba shi irin wannan amma nama ne mutum hamsin da jira daga ce a yanka gaba-gaba za ka dawo da hannun agogo baya za ka haɗa masu rabo da masu jira nan wanda shi ne abin da ne ma da ya tattara a wata fanni na goma sha hudu dangane da karya gashi sakamakon da za ku fita da shi shi ne hadaccin a karya musamman in akwai wata maslaha a ciki in akwai saukin sarrafawa da saukin isar da shi zuwa ga waɗanda suke da buƙatuwar shi da sai alfasar rabi ashar fasali na goma sha hudu sinin mujizi fiha akwai bugun da aka sa sinin mujizi akwai al-mujzi wanda ya isa al-mujzi wanda ya isa duk dai in sanar dai a gidan din ne yana ya sa sinin al-mujzi fiha amma na gwamna ya sa sinin al-mujzi fiha to duka ba mu da damuwa shekarar da ke isa a dabbar hakika mana yar shekara nawa ake yankawa yar shekara nawa mara ma ya karo mana wata fa'idar cewa waɗanda dabbobi ma ake yi da su yake kare kanda da kire jami'i alibabu da kanda abubakar ne da kanda da yake cewa a cikin jami'u masai da imam ahmad ibn hanbal babu ma yustahabbu min al-asnan fil aqiqa babu cikin bayanin abin da aka so na daga shekarun dabbar aqiqa an kira ba ko sai kwasu kawai ya zo yanka ba wanda tsare tsare ko a musulunci ba da rasa tsare su su hannunka ne ka faɗa a su sun makar da wannan tsare tsare ai ba su da shi amma ka duba a wasu cikin filla filla da ake mana bayani yake cewa sun mazakara masaila a bisa ne sannan ya ambaci matsaloli na abu sale anda musa ala aba abdullah mana tambayoyi shi abu sale yayi yace ya tambayi baban abdullah ina mun ibn hanbal Allah shi mishi rahama an al-hakika game da hakika yace mace tujzi li na'jatin aw hamalin kabir shin malam tunkiya na isa na ce an na'jatu tunkiya ta zo a cikin suratul sa'ad inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja wa liya na'jatun واحدة فقال أسلميها وعزني إلى خفاف إن هذا حق ونسوى ناني له تسع وتسعون نعجة أنا لسما جيسة فإن ذكر ولي نعجة واحدة لماذا كنت يقع هذا من كيرجي فقال أسلميها وتسعكم إثبات الآيات وأزني إلى خفاف كما يمثل لما حسينا بايا إليه كما نتبيه tausayi ya kama ko da ya zarta da hukunci ko kai aka ce maka wannan su ba ni ta tsaye da tara wannan tinkiya daya waya ba ne tasa'in da tara ya kai tsarar ne tinkiya ɗaya wai ya bai ka ga ba dogon bincike kai wani kafiya ba kai azzalimi ne da kadan zuwa da ma ka bi su adi na ajalli kai ke na ne adi kawai amma wani alhajin azzalimi ne wallahi ya cuce ka kama da yanzu hukuncin da gaba ya ka bincika sai a ga ne ɗayan ne a zalimi talauci ne mace na ɗin bilkon sai wata alhaji ce to ka kama kinkiyar nan ka riga tasa kana samun abinci in abubuwa suka warware ka dawo wanda ita to shi ba shi ne ran da aka zo karɓa shi ya tashi ka talauci ga zalimi kaga sai an bincika kenan ya ji wani filoniya ya kai wani kuti wani tsara kafin ke zaki ya zama wanda ana ji ba su kudin kasar da su a tsira da su wannan asala ce ta talaka kuma da tasu don da ba da talaka da mai kudi ba za ka iya zuwa da su sai dai kawai ka rika iya fa musu ayoyi da hadisai su sai ta su amma hankali goshin yana nan bai ci abinci ba rigar ki al'asa asbara ya wuce daidai da zama ya zo ya fito kulkul kan fadin lu'lu'in maknun idan na ce kuta ana kuta na ce ko ina ka faɗa mun bayan kuma ibn rubi yana ce wallahi akwai minan nari minan nari wallahi a mutane ya ce akwai wani anan duniya duk wasu wuya da ka sani da rukunanta da musabanta da makaruhanta duk ya kama kuma ana zuwa ya kira a baki littafi a abu a ce a ta nuna an baro karama za a fada a babba akwai kuma minan jannati ila jannati sannan akwai akali minan jannati ila nari an ji daɗin duniya sai lahira a tsare a wuta farkon titi kenan sannan akwai minan nari ila jannati shine dama dama gaba da ka roƙi Allah shi zai ke sanda ka sai sai minan jannati ila jannati in bai samu wani kar a gasa minan nari ila jannati wannan ba kuwa da wasu zai inda zai yi da a dakata zai jira da yanzu dagari illa za a samu cinci to kaga nan aja tunki a shine ce a kar maka na tunci fi na aja yanzu hakika za ta iya kisa kuma za ta yi shari'a za ta karba kuma a bada lada in ne da tunkiya a hamarin kabir ko kuma ne da alhamaru wannan akwai kalmomi guda biyu shahararru da suka yi kama da da wannan kaga akwai alhamdu alhamdu wata rabu kullu zati hamlin hamlaha an ta ce alhamdu da yi ma'abucin fataha da daura nemin ciki kenan ciki wanda mace da a jinsin mutum da jinsin dabbobi ta ce ta ɗauki ciki ta ce mai da larabci alhamdu akwai kuma alhillu alhillu shi kuma shi ne laftu kaya da za a tsora wa rakumi kanu nafti suwa al-malik mun rasa abin awo na sarki ne wa liman ja a jihi himlu ba'ir wa ana bihi zahir duk wanda ya gano mana waɗancan ma'aunan mai martaba to za mu ba shi rakumi da kayan shi shi ne himlu kamar kake ha ma'u ha mutum fata bi mutum ma fata a halin da kake nufi ko abin da kake nufi da shi shine wani abin nan fakiru da samu tinkiya ko rago a matan karami irin san wata hudu ko wata biyar shi ne ke tambayar zan iya in ne abin nan hakika da tunkiya na yana ishara zuwa ga wacce ta girma ta cika shekara ta ta shiga ta ya halatta a yi ta ko ko zan iya yi da hamlin kare wani ɗan abu ya amma irin ta tunkiya rago ke nan ko dukiya mai girma irin kumbarorin na wata guru sun yi girma wata biyar tsato da shi za ka yi zamanin ya isa a yanka shi ne kara a halin kai sai a samu kawo da iyali kawo in ragon ne kawo in akuyar ce wadda ta kai watannin da ake kurnawa da ita ta girma kenan sai ce shi ya har ke ne na ishara in dai tunkiyar karama ce to ba za ta yi ba ta gama shekara ɗaya ta shiga ta biyu in rago ne shekara wata takwas ta shiga na tara ko kuma karanci wata shida ta shiga na bakwai wani gwagwalai ne ke da lafiya kuma baka da wuya a da an riga aboyi tun a bayan gida ne to kura su wani nasa za a iya yanka namiji za a iya yanka mace duk wanda aka yayi fa in kana na ada idan dabbar da za a yanka ta zama tunkiya ce bi ma'anar tunkiya to fala ba babu ne su za su ake zuwa a ajin nan a yanka wani su sai na ce fal amadu sai na ce to dan karamin ajin nan fa shi wancan fahal da larabci suna cewa azzakaru da kawiyu din kulle a yawa ne dangin maza mai ƙarfi lafiyayye a dabbobi a ga rago cikakke ana ta ne fahal wanzu cikakke ana ta ne fahal to shi ne yake tafiyar mal'amar na karɓa kalla ɗan akuya fa haka ƙarami ko rakoki haka kaskantacce ƙarami ko kuma rako ko wanzu wanda bai zama wani abun ban sha'awa wanda bai girma ba shi ne kada ce al'asar wa khayyar musinna wanda ya kai shekarun yanka a shari'a shi ne mafi alkhairi fi kawai da shi sallallahu alaihi wasallam wuri da rabu mawdu ya gabata fada da nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka haifa mace a don haihuwa fa a haɓa ayyan sika wa ayyan sika an roƙa yanka sai ya so ya yanka mashi dabbar hakika su ya yanka wannan hadisin bayanai sun ta gabata a kan faddahidu akwai bugun da haka ya zo akwai kuma da aka sa kaddalili kenan faddali dalili game da abin da ya gabata ko kuma kaddalili abin da ya gabata ya zama kamar dalili ne ala annahu inna ma yajzi fiha inna ma yajzi fiha ma yajzi fi nusuki kenan abin da zai iya isa fiha a cikin hakika shi ne wanda zai iya isa alayya kawai kuma sai dauki wannan ka'idar shi ke ta kuma shi sauki ya ce siwa a akwai bugun da ya zo a haka wani kuma sawafu minan da haya wanda hadaya duk ɗaya ne dabbatar da za a yanka a hadaya ne ko alayya ko alayya ne ko a hadaya to irin waɗannan dabbobi da shari'a ta yadda a yanka su a hadaya kuma a yanka su a hakika a alayya irin su ne shari'a kuma ta yadda a yanka su a dabba da hakika wani annabu kuma domin shi irin wannan yanka na hakika dabban masnuni ai yanka ne na sunna suna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam in ma wajiba ko dai ya zama wajibi ko in masa ibaba ko kuma ya zama mustahabbi akwai rubin da ya zo in ma wuju ba wajen masa ibaba suka dare ya ce yajiri majjara lahadi wal uluhiyya wannan dabba ta hakika in an yanka ta za ta gudana a magudanar dabbar hadaya da hakika adalayya fil sadaqati wajen ba da sadaka wal hadiyya da ba da kyauta wal akli da ci shi wanda ya abu shi ma ya dan taba والتقرب إلى الميت لكم كنتر أن أخذوا كنتر إتاني البارك الكوتار الزلقة ربنا جاكم الشيء لكي تكان الكوتار الزلقة وكم كتيرين تتكشف بمبنش نتايا وكم بمبنش شيري ita sadaka kusan tausayi ce motsa injinka ka bayar da ita yasa ko baka san mutum da ka iya baki wani lokacin ma saboda baka san shirin ne ma ne sa ka baki kaga akwai yanayin da baki zai shiga kai da kanka kuma ka ji ya kamata kawo mishi dauki sai da kake so ya wahala ya wuce gaba to so ka injin tausayi shi yake sa a ba da sadaka sai ka ga ka tsira na neman alfukara wa mataki kyauta kuwa injin soyayya ke motsa ta to za ka yi ɗauko kyauta zuwa ga masu kai ta wuce talakawa ko bukata wanda ce ba su karɓa ba to da yau injin ba nasa ba ne sai da ka kwaɗe shi kalan kalan na tausayi in ka zo ya yan kwaɗe to kaga wannan yau injin nasu ne sai ne ga mai to kaga in ka tashi da fara'ika a baiwa mabukata talakawa sannan a baiwa yan uwa da abokan arziki waɗanda ake mutunci ya ce ba su ne rafi haskin saboda haka ne za a yi la'akari da shekaru allafi yusufi fi a ko yusufi ufiya shekaru da za su iya isa a yankan hidima a cikin su wani annabu shar'un bi wasi wani annabu shar'un bi wasi kama wal kama kuma domin yin haka shari'a ce kamar yadda ya zo da siffofin a ce dabbar da za a yanka tana da siffa ta kamala da siffa ta cika ce sifa ta bayyane da sifa ta koyi ya ce wani halar shori a fi hakkin gulan shata ne to da ka ne aka karanta ma hanya hakkin yaro aka karanta a yanka mashi da koyi guda biyu in na biki ne wa shori a an ta kuna mutaka ta kai ne kuma an karanta su zama tsara da jimina na yau ku su bihi da kuma ne ukura kada ɗayar su ta gana ɗayar da ta kara da yawa ko a tijira ayyakuna tilu kuma fitar da ba'in ma'amuri ne ha kuma ana son shekarun su su zama shekaru ne na yanka da shari'a ta yadda a yanka da shi a gwanan da ba irin sarki ne in ka bar kalar ka ce yanke yanke ba ya kuma faɗa kuma kisa sai ma sau su ka sai da ku kuma da shi tilo da sai mu dauke azabu yanka azabatu kuma yanka suna ta shekarun su zama sun yi daidai da shekarun da shari'a ta amince da a yanka dabba ta shari'a ko yanka na ibada ne yace wani ala saboda aka nema jaran majara'a ya amati ahsaniha dabbar hakika ta gudana a magudanar dabban layya da adaya a mafi yawa na hukuncin daga akasari sun yi tarayya akasari daga akwai tarayya can da ya ce da yan kusa in ila kuma an ukura akwai bugun da ya zo da kan kusu in ila kuma an ukura ba kada a hukuma ibn abdulbar ibn abdulbar in al-tamhid a wannan dinde na hudu na hudu yake ga ajma al-ulama malamai gaba ɗaya sun haɗu aka guda ya zuwa fil aqiqati inda ma ya zuwa fil dahaya min al-azwaj al-thamaniya baya halatta a cikin dabbar aqiqa sai abin da yake halatta a cikin dabbobi na layya kuma su layya ana yi ne minal azwajin samaniya daga jinsina guda takwas jinsi takwas samaniya da azwar minal ba'anis naini wa minal ma'azis naini lai mu dauki kuke kika jinsina guda guda takwas a tumaki kana da biyu a awaki kana da biyu kaga a tumaki ga kinkiya ga rafu a awaki ga ita akuya ga wasu kaga an samu kuɗi ولا أذكر إن هذا ما نقول في ديج بيك ومن الجنس اثنين ومن البقر اثنين أراكم ما أقيدي أشانوا ما أقيدي إن كان ثمانية أزواج جنسي كمان to duk jankanar shari'a wanda hakika na ciki ba a fita daga wannan ba furkewa ba ce a wuce wanda ke shi ce ne na zai yanka kaga ne bai darga cewa ta masu rafa ko kuma ya zai ce a ai ai shi wannan sarkin dawa ne kawai an fata yi wato sai aka ga ana haramar a fito da abu sai aka fito da katon tayi wai shi za a yanka ba wacce mata ya dan tsorata zai ce sun dan kira ni su yanka in ya gama shi zai yau kira ne don wala su koyi a jikin mai da ta halu kai kana ne sai zai bai gama abin da ba a ce dan koyayi su tafi tare da mai hamai bawa to ba a sai fita daga haka kuma gaba ɗaya kusan ma da nufin ta a kan haka alimamun nawawi alzumai da jansun da majmu sharhul muhassab mujalladi na takwas daga shafi na ɗari hudu da shida musamman a shafi na ɗari hudu da sha biyu wannan magana cewa kusan jumhur sun tafi ba a yankan dabbar hakika sai ɗayan waɗannan jinsuna daga in wani ya fita ya yi da zakara hakikar ki ba sai ba hakikar ki ba sai ba yake cewa illa man shadda sai dai wanda ya ya wani in man la yu'addu qawluhu khilafa wanda shi maganar shi ba a daukar ta a matsayin wata magana ta sabani daga cikin su akwai al-Imam al-Mawardi wani babban malami ne an haife shi a shekara ta hijira na shekara ta biyu da sittin da hudu ya rasu a shekara ta biyu da sittin da biyu kusan sake sake karni na hudu ya rasu a tsakiyar karni na biyar to shi wannan malamin yana da wani tattara da akamu sultaniya yana da annasi hada ila muluk wani littafi da ya rubuta ce a ba masu mulki shawara sannan yayi al-akamu sultaniya in kana karanta shi sai ka fahimci cewa tura ba san komai ba a harkar gudanar da gwamnati tsantsar adalci an tsantsa da yadda gwamnati zai mu'amala da kwamishinoni shugaban ƙasa da ministoci da masu ba shi shawara yadda zai tsike su in suka yi laifin tsikewa wanda ka kalle da ake gudanarwa sai ka ga an dai riga da na musulunci da na bature to shi da mamu da mamu da ya tafi kan cewa gaskiya za iya da zakara sai baka haihuwa kawai sai ka nemo zakara da aka yi zuwa ka haihuwa su yi cikin biyu na nama a dafa kuwa soya guda ce ne na hakika na shi ne ba ta yin tsara yana da tun da shi ka samu laifin da kuma sauran sun shafa da ke to gaskiya wannan ra'ayin na duk da yana da matsayi a harka ta ilimi to ai ai ba za ta yi da aka yi da sabanin shi ba duniya ta yi casa'in da tara da inda suke ɗaya na kuma a ce wani za a yi kuma duk ya gama kaiwa da kuma bai iya kawo dalili ko ɗaya ba ya tsine da wasu dalilai wanda ba haka ba shi ne ba da zai tafi shi martani a rubuce a nan ya ce in daman shadda in ma la yi wa ta kawo wurin khilafa sai dai wanda ya ware daga nan ya ware daga gamayyar malamai wanda shi kuma sabanin shi ba za a ɗauke shi a matsayin wani wani wani sabani ba magana ki ba ta zama wani sabani ba a ce wai an saba sabani sai ka kira wanda suke da auren ijtimai sai ka ce wannan ba zai karya magana da suka faɗa ba ya ce wani ma ma rawa kuma ne amma da da liman malik ya wuce a cikin almuwarsa liman malik ya fitar da wannan hadisi a cikin almuwarsa daga rabi'a rabi'a da ra'ayi kenan ibnu ibnu abi abdurrahman daga muhammad ibnu ibrahim at-taymi amma in ka ji ku duba muwarsa za ka ga ibrahim muhammad ibnu ibrahim ibn al-harith at-taymi duk duka ne shi cewa ta sunan harkun ba zai taɓa tunanin ba annahu kana shi ya ce sami'tu aliyahu na ji babana yana cewa shi muhammad ibn ibrahim sai bikin kenan wai tutta habbul afiqat walau bi usfuri an so mutum a kai mata yi wajiya tabbatar ya yi hakika ko da yanka tsaddani ko da tsadda الإمام الزرقاني في شرح الموسى يجرم حديث ابن ذنوب وغدا وجه كذا ذلك أما قال حديث يعني يبقى يثبت الله إما يثبت الله فأيدي الله إن har wajen ta tabbata aka to ba aka ake ribe shi ma dole sai ya dakkare ce hadisin bai tabbata ba ya zama ya tsokano wasu maganganu sai sai to a babar maganar ta tabbata to ya ga ya fa da ire-iren amma kuma abin da aka fahimta ake kokarin aka fahimta daga wannan hadisin ba irin da aka fahimta daga wancan ba bayan takalmin siri ne yadda yake a can shi ne yace anna abi yastahibbu al-aqiqa wa al-usul ni ba mana yana so a yi aqiqa ko da tsaddai irin da ko kuntaran nan na haka rabi da ko kamo daya a je mana a yanka ka ke usuna wannan ba yake kika tama ya kokari ne ko kira kifi duk wanda ya bata yi ba sai an yi bata yi ba ai a nemo labarin wata tara ma dan zuwa baka notin tara da ma za a ce haihuwar ana yi ne kawai ka fita ba ta da ciki wanda ta sha wani ruwa mai kwayoyin halitta ta fi ka dawo ta haihu ka ka iya yin kuntiri na yi kalli wani sai ka ta mai mai kawa wallahi lafiya da wani kawai ta kira mai ta haihu cikin kafin yanzu awa tara ake to ai wallahi wata tara ne in za yi wasa da haka amma dai kana da dole ko dubu biyu kake ajiya wata tara ka da dubu sha takwas in ba ka zo gaban kirkin na jimara mun tsira na tsada an koyi da ba ta fi da cin jikiya ba zai koma a jikiya kan ka zo kuma gaban da ya to shi da ba zai koma ta ta yi ko mun tsira sun tsada ake maka haihuwa sai ka ga wani jinsi na dabbobi na ha'a الوضوء عليه ليس تقول له تبدل يتي فإنه كلام خرج على التفعيل والمبالغة أي ون الحديث ba wai yana nufin ya halarta a yi da kanar ba ne ko tsanta a abin da yake nufi shi ne hadisin ya fita ne a fita ta karantawa kenan ya jama aka yi maka haihuwa ko ana a maza a mata kenan ya kawai haka yake ne wal mubalagha da kaiwa makura wajen nuna maka muhimmancin dakika yace a wannan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne Umar bin Farah farko da sai na Umar ne ya faɗa a kuma wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sai na Umar ne Imam Bukhari ya fitar da hadisin eh da a lamba ta dubu biyu da dari shida da ashirin da hudu an ce sai na Umar ne farko sadaka ne na wani mutum ne mayaki bai da abin hawa bai da zuci sai ka gama mai kira ki ce wannan dokin sadaka na aikin jihadi ne ka je alƙali ne in za a jihadi za ka iya hawa ka wani za ka iya ba a ba wani yanzu mutumin da zai ka samu rikankacen nan to sai ba doki ya daɗa shi ne sai sai na wani ya fahimci to wannan mutumin in na ce zan sai dokin nan ai zai yi arfa kuwa to ya bi ya lalace shi ne sai yin kurin ya tsaya har yi musu magana ce amma ka bar maganan nan sai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na iya siye shi ne zai tambaya da sallallahu alaihi wa sallama ya rasu na kafi kafi doki nan da jarabawa ne ya an hada ta shi da da ne kuma ke la ta tari a wata ruwa la ta tari karka kuskura ka sai dokin nan wa inna asakahu bi dirhamin haka da kafi ko kuma ce zo la ta akudu wa law a asakahu bi dirhamin karka kuskura ka sai dokin nan daga hannun mutumin nan ko ya sayar maka yanzu jar hali ɗaya yanzu ka fi sanar ce ka ba ƙungiyar shiga da wata mota sai duk gyarawa sai ka zaɓi wata ce za ku siyar kai kan za ta yi arha ba ko kuna wani gyaran karfe ba sai misali to haramun ne ka siya ko za su siyar maka da ita dubu goma da in ka siya da ke cewa abinda nake jin maka tsoro fa inda la a'ida fi sadaqatihi kankan da ya fi mutum ba ya hutu shi kai ne kamar kare ne da ya amai kuma ya koma ya cinye amai kuma kai mai namar ke to an fasa an fasa to yanzu shi kenan dokin da zai dirhami dari annabi ya ce ko an siyar maka shi dirhami da ya karkasiya shi kenan kana kai annabi ya maso yin farashi na je kasuwa ta ce ya nabi ma ya yanke mai farashi ya ce dirhami da ya ce amma ba ba ba wa ne magana suna ka kama da cewa lauyi a kurin a irin magana dan ce da hausa mana da irin ta ya zaka yayi karya ce to saura kuma wannan sun bayan kaje ka zubar kuma da zai dawo ya zubar din sai wani irin wawa ne ce ba ba kai kike ya zubar dukan da zaka yi mai hatar da zubar ka ma sai yake ba ta farkon da ya zubar kaya bi har shi ma baka yake ba ko kuma to in kai kai kai zaman ka sai shi ko da yake sai zaman ki ba mun ya sai zamana sai da idan fara kiran azur sai da suka yi madarar shari tafi kaga kuma da kirbai safara ma sai ta ce a tausaya miki ko ita ba a fadar da to ka take kin yace to na ke da banka da ke mun mun ya dawo ya fahimta kenan to sai yake cewa da wannan hadisi alamar bukhari ya kace shi ga wannan su da su da su ga rakam din kuma ko ni da ya fara magana da take yin da game da wata kuyanga hadisi ne na Abu Hurairah zai nuna Khalid kenan haka da bai Annabi sallallahu alaihi wasallama game da wasu ku yanda ke zina da Rasulullah bai za a yi mata Annabi yake cewa idza zanat fajliduha thumma idza zanat fajliduha thumma idza zanat fabi'uha wa law bi qasir in kana da yanda kai zina ai mata bulala in ta kara da biyu ai mata bulala wa idza zanat in sai zina ta uku fadihu hawa lobi da tsiri ku kai ta kasuwa ku siyar da Allah ko da da igiya akwai da lobi da tsiri sha'iri sha'ari ko da igiyar kai kuma yanzu ce kana da kuyanga ita za ta iya dubu ɗari biyar amma ta yi da ta farko ta yi da ta yi ta yi da ta wuce tana yin ta uku ba an maka hajji ka dauke ta da kai kasuwa abin da ke nini kar sai ka dawo da ita ko mugun sai ake tafiyar shi ke sai ka zo ce to annabi ya ce ga ta nan a ba ta igiya igiyar kuma ta kai dirhami da ba irin igiyar nan da ake da wani mai yake daura dabba yanzu ka ce kaga a cikin sallama yana nufin ko ana ha maza ha mata duk fasuwar farashin da a sai da ita a haka kamar yadda can ma abin da yake da ita wannan hadisi shi ma da mamun bukari da malamin muslim da namun da kai sun sun fita mishi wakala malik aliman malik yake cewa na aliman malik yake cewa da hakikatu ita hakika da manzalatin nuski wal hada nuski wal hadaya wal hada wal wal haya tana matsayin yanka ne na shari'a layya da ibiya da hadaya da sauran wala yi shi na aura mai ido daya ba ta inganta ba ta halarta wala ajifa ko mara mai ko mara kitse wala absura ko karyayya wacce take tsanke wala mariba ko kuma mara lafiya wala yuwa min lahmiha shay'un wala du'a wala du'a ba sai da komai na zaman ta fara kika sun ba sai da komai na fatar da wai su ba yuwa ba na fari sai sai za ka iya kaje ka kinta ya halatta a kaje ka kinta wai akulu ahadu hamin hawa ya tasaddaquna iyalan masu wannan hakika su ci daga ciki kuma su bayar da sadaka in aka yi haka yayi zai zo nan gaba za a yi wasu bayanai da suke da alaka da wannan Allah ya kai saboda yin lokaci sai mu ga da nan abin da ya kan yi yadda ba za ta cikin mutum da shi da shi ya nuna da kuma wani hamdi kusurin la'ila illa an da sarrafi da ya ga la'akalo da kuma sai da ya ga salamu alaikum